بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والاشراك ضد الانفراد والانفراد الاصل في المراد امر النبي للوجوب قد حمل جمهورهم عن امره عليه دل ومن يقول في القول او في الشان مكتمل نقول له فالثاني مجازه لنفي الاشتراك مؤخرا عنه لدى انسلاك وقابل الترادف قابل.
وقابل الترادف التباين الأصل فاتج به أصحابنا على تيمم بكل ما سعيد بقوله سعيدا إذ آمن ورد وشافئي مرادف التراب وقلنا خلاف الأصل في الجواب وقابل الإدمار استقلالا من غير إدمار وكان وكان أصلا حجة بعدنا على تحريم أقل السباع خبر الكريم صلى عليه الله أكل كل ذي نائب من السباع حرم يتجي نا نادي من السماء نعم نائب من السباع يتجي مخالف إدمار معقول لنا فالأصل الاستقلال قد تعينا نعم نعم والإشراك Haka ishiraki
ضد الانفراد shine kishi na infiradi wato abubuwan da muke karanta muna maganar akan abubuwa ne waɗanda suke lafazi ya zo amma a ciki za a sami yalla abubuwan su zama yalla zuhuri abin ya bayyana da aka karanta shi ko kuma yana buƙatar tawili bai bayyana ba shine aka san to a ciki sai muka ce za mu karanta abubuwa wajen guda takwas abubuwan da za mu karanta wanda kowane abu akwai wanda yake wanda yake mukabalin mun yi magana zancen hakika wanda majazi yake yake mukabalin sa sannan shi kansa hakikan nan muka ce ta kasu wajen kashi uku akwai hakika shar'iyya akwai hakika lugawiya akwai hakika urfiya wanda kowane daga cikin mun bada misalin sa wanda kowane daga cikin waɗannan kuma akwai abin da yake mukabalin sa shine hakika shar'iyya akwai majazi shar'i shari'a da take wannan da take mukabala da shi haka na hakika urfiya ita ma akwai majazi urfi da yake wannan haka na lugawiya hakika lugawiya akwai majazi lugawi da yake wanda duk wannan suna karkashin zancen hakika ne da majazi an gane ko sai muka zo yanzu kuma za mu yi magana a na biyu za mu yi magana akan zancen ishtiraki da infiradi abinda za mu yi magana kenan ishtiraki da infiradi in an ce abu ya yi wannan abun mushtarki ne to wannan abun ya zama ya yi tarayya kenan a cikin ma'ana shine ishtiraki wannan kuma an ce infiradi shine shi kuma wannan abun ya zama shi shi kadai ne a cikin ma'ana wato ma'ana abun shi shi kadai ne a lafazin da ya zo abu kwaya ɗaya ke shirarwa amma kamar yanzu ishtiraki zai iya zama ga kalma ce kwaya ɗaya amma ta tara abu ma'anoni da dama kamar misali da kace al'ainu ido kaga akwai al'ainu ido akwai al'ainu kudi su dirhami da waye waye kamar a ce zakatul ainu akwai al'ainu idanun ruwa da suke gudana ga sanan dai abubuwa da dama da dama wanda an ka dauko su ga duk al'ainu al'ainu al'ainu duk kuma suna magana wannan to shi ake kira ishtiraki ka samu abubuwa kwaya daya a ka samu lafazi guda daya amma kuma yana ma'anoni da dama to akwai infiradi shi kuma shine kowane abu ka same shi yana da lafazinsa ya zama ma'anarsa kwaya ɗaya ce wannan lafazin ma'anarsa kwaya ɗaya ce ba ta da wani ma'ana sai wannan ma'ana sai wannan ma'ana shi ai kira infiradi to wannan shine asali a ce kowane abu wannan ma'ana ta su tana lafazin shine asali saboda idan wani abu ya zo yana tare da ishtiraki to ya zama ilafin asali kenan ya zama sabanin asali saboda kai da ka kaba hujja da wannan sai a ce ka zo da sabanin asali in babu wani abu wanda zai karfafe ka a bisa wannan abin da ka zo da shi sai a ce to ba za a yi ba kamar yadda muka yi magana zancen hakika ne in ka zo kai magana ka ce ai wannan abin hakika ne urfi ko hakika lugawi ko kuma majazi sai wani zai kawo wani abu ya ce majazi ne sai a ce a wannan sabanin asali ne ba misali inda muka yi magana a baya mun ce hakika urfiya akwai ismatu da daure usaku daure talala akwai kuma a ɗaliku kai akwai na saki akwai kuma na sakin in ɗalaki ka saki mace daga ka saki mutum daga ɗauri na talala ka misali da ka mutum ya zai ce an ci ɗaliban nan zai ce ai abin da yake nufi yana nufin wancan mace ne ya sake ta daga isma ce ta ai daga talala ya yi to kaga ba sakin aure ba ba sa- ba ai yace shi ba sakin aure yake nufi ba to kaga ai ya zo da sabanin asali domin shi da laƙi hallu ismatin shine shine ba hakikarsa
shi ne ko asalin shine kunfi daga an ce an saki to kawai an saki mace to an san abin da ake nufi a al'adance abin da ake nufi kenan Na'am.
saboda idan ka zo da wani abu kace kai ba shi kake nufi ba ka sake ta ne to sai idan ka zo da wata karina wanda za ta sa a yaki da kai na'am in dama tana daure take kace a'a shikenan ka sake ta ne daga dauri kuma dama ta fito da kurku ne shikenan sai a ce an yarda da kai tunda akwai karina na'am amma ba karina kawai sai mu ce wajen sakin ne kawai mace ta sakin ne kawai wannan mutum ne domin shine hakika to haka su ma waɗannan abin da muke faɗa in an ce wannan kalma tana da ish- ishiraki za ta yi kaza za ta yi kaza to sai mu ce a kamar misali yanzu da muka yi magana zancen ɗalko a can baya ayin zancen a salasu kurogin ɗin nan da muka yi magana a mun ce karko zai iya magana a duhuru zai iya zama haila kowane daga ciki ko na'am to sai a duba a gani ya, idan akwai wata kalma wadda ta zo intirarin ta ta zo da suna to ita ce kai da ka zo ka ce a wannan abin akwai shiraki a ciki sai a ce zaba na asali ne ba na'am za a yarda da kai na'am ba shi ya ce wal ishraku kaga ishraki lidil infiradi shi kishiya ne na infiradi na'am Walayin firadu amma infiradi al'asul shine asali fil muradi.
ilmu da a cikin abin nufi in kaga an zo asalin da infiradi shi ake magana Na'am. Na'am. Amran nabi lil wujubi.
me har amara jumhurun Na'am.
jumhurin malamai har hamala sun ɗauki a me Na'am amran nabi.
a sun ɗauki horon annabi Na'am lil jibi wujubi.
da wajen ci cewa yawancin malamai sun ɗauka cewa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi horo ya ce a yi abu to wannan abun yana nufin cewa wajibi ne shi na'am Na'am an amrihi alaihi dal.
an amurhi wanda ya shiryar an amurhi ga horonsa a dalla da ya shiryar an amurhi ga horon annabi Na'am.
su da yawa sun ɗauka cewa duk inda aka faɗa aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi abin nan to wajibi ne hujjar su anan wajen shine suka faɗa suka ce ubangiji madaukin sarki ya faɗa ya ce wali hazar allazina yuhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim waɗannan da suke saba wa lamarin annabi to su ji tsoron lalle fitina za su same su aw yusibuhum azabun alim ko kuma azaba mai raɗi za su zama duk abin da aka ce ku ana samun azaba da gare shi to wannan ya nuna cewa kenan ashe saba wa wannan abun
ma'asiya ba sabo ne in ku an ce a yin abin nan kuma asiya ne to ashe ko yin sa ya zama wajibi ne saba masa ka yin sa ya zama sabo to ko lalle yin sa zai zama wajibi kenan to shi sa daga wannan su malamai yawancin malamai sai suka shirya abin cewa su a wajen su suna ganin cewa wannan abun wajibi ne shi saba ne Na'am. Wa man yaqul fil wanda, qawli.
wanda ya faɗa sai ya ce ai wannan shi wanda ya saba wannan magana to da akwai wanda suka ɗauki cewa amran nabi sallallahu alaihi wasallama shi a wajen su suna ganin cewa a'a ba wajibi bane wato in an faɗi wannan horon sai an tsaya an duba an gani duk zai mangano yau dama wanda aka zo aka yi shi wasu sun yi magana zancen cewa a'a amrun nabi sallallahu alaihi wasallama da fi'ilinsa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya horon abu to akwai inda yake nufin amru akwai kuma inda yake nufin fi'ilu ya danganta da menene ake son za a yi amurhu ne horonsa ne ko ko a'a aikinsa ne ko kuma a'a akwai inda ma za a ga horon nasa yana nufin wata sifa ne akwai inda yake nufin amru amru wa sha'anu ne shine zaka dinga jin ana fassara shi al amru wa sha'anu na'am yarin nan tare da abubuwa da dama da su suka bada misali da shi akwai abubuwa da dama wanda su sun yi magana a cikin kafin wanda suke magana cewa idan aka kawo din ana nufin wannan abu to
Yeah.
ya danganta shi ne shi wannan mai magana shi ma ya faɗa ya ce to manya kulfi mai kauli na'am wanda duk ya faɗa bil kauli a cikin faɗi awi sha'ani ko kuma a cikin sha'ani ne Mota milo.
yace mutamilin zai iya yiwuwa wai abin nan da aka faɗa aka ce bal hazar din nan wannan aya da muka karanta to zai iya yiwuwa ne fil fil qawli ne a cikin faɗi awi sha'ani kuma zai iya yiwuwa a cikin sha'ani wato ma'ana a cikin aiki kenan Na'am. Na qullahu fasani.
sai mu faɗa masa mu ce masa a sani kaga na biyun nan da ka faɗa kace zai iya yiwuwa kaza zai iya yiwuwa kaza ai majaz Majazu.
ai ya zama majazinsa ne Linafil istiraki.
saboda kore wannan na ishtiraki a ciki za ka kore ishtiraki domin hakikanin kalma ai shine ta koma asali ai ko asali kuma shine infiradi to a ce wannan magana fa lahazar allazina yuhalifuna an amrihi inna ai amr nan da aka magana abinda ake nufi da amr kawai shine wajen kaulu ake magana to da ka a zo da shi a matsayin zancen cewa kaulu ko kuma sha'anu to a ga an zo da kalma kenan ta zo tana nufin ishtiraki kenan na'am shi ko ishtiraki ai sabanin asali ne
ya ko ma to haka ne zo aka kawo ka sabanin asali ya zama kamar majazi ne kenan amma wancan shine hakika shi infiradi shine hakika wannan kuma ya zama kamar majazi ne kenan na'am ya ma akhiran anhu saboda sai ya zama abin jikintawa ne an an gare shi Ladan shi ya zama mishi talauci.
ba shine asali bane sai silaki nan ga insilaki wato ma'ana inda zaka taro in ka hada su su biyu ga ga ishtiraki ga infiradi ka hada su to an sai ya zama na cewa shi wannan shine ya zama a ƙarshe Mm.
domin shi shine a zaka jirkinta shi domin shi wa yake da suna shi infiradi ai shine na farko kenan Na'am.
inda shine asali ko Mm.
wannan kuma wanda zai biyo bayan bayan sa kaga ya zama shine a jinkirta kenan to dama ce su kaman malamai dai abinda suka kawo akwai wajen sufofi kaman guda takwas da muka faɗa din akwai wanda zaka kalma ta zo a ce akwai hususi da umumi akwai wanda za a zo a ce ishtiraki da intiradi akwai wanda za a zo a ce ilmari ne da istiqlali akwai abubuwa da yawa kaman majazi da hakika to waɗannan abubuwa ne da ba kaman misali inda za a ce wannan abin da kaidi ko kuma a a ce mutlaki ne eh to duk waɗannan za mu zo da su wanda waɗannan abubuwa ne fuskoki ne waɗanda suke bayyana cewa yalla abin nan menene asali a ciki menene reshi Na'am.
kuma sannan wannan abin zai iya bayyana da zahirinsa ko kuma ba zai iya bayyana ba sai da tawili to duk waɗannan su ne abubuwan da da, da za mu ci
kafala taradifu tabayuna to haka na kuma mun gama zancen ishtiraki kenan da infiradi haka na zancen inda aka samu taradufi kuma da tabayi Na'am.
shi ma waɗannan tsakanin su su biyu al'asla shi tabayunan nan shine asali in an ce taba- taradufi shi kuma shi ne shi kuma yau ka samu kalma guda biyu amma duk suna a baya ko kuma sama da haka ma kamar yadda ka ce basharu da insana duk zai wa'ansu malaman da dama kamar shi imamu sa'alabu su sun faɗa sun ce su a wajen suna ganin cewa ba wata kalma take taradufi har wancan ban wanda muka yi magana zancen ishtirakin masu sun ce ba ishtirakin masu a wajen domin duk kalmar duniya idan ka zo ko da an gaya maka an ce maka ga ma'anarsa sai ka ga abin da ya haɗa su ga abin da ya raba su Na'am.
domin suna magana da cewa ko bashir da insan nan da aka yi magana an ce duk mutum ake magana an ce ai taradufi ne tsakanin kalma to ai basharu akwai dalilin da yasa ake kiran mutum basharu Na'am.
saboda duban cewa duk wata halitta ta duniya kowa kowace za ka ga fatarta a cikin a ciki take Na'am.
akwai wani abu da dalilin fata Eh.
amma shi mutum sai ga fatar da shi a waje take to wannan abun saboda zuhurul bishrati fatar jiki shi za a yi kiransa basharu Na'am.
insani kuma dalilin za a yi kiransa saboda mai yawan mantuwa ne shi Mm.
to kaga ai kowanne akwai dalili kenan haka ne ba nan cin faradu fi kenan su a wajen Mm.
su kuma sun kalli abu da cewa to wadi ake kira ba sai wa ake kira ba misali ai duk mutum ne dai ko Na'am.
kira haka akwai faradu to dai wannan dai abubuwan malamai ne Na kalli yawa ibtida'i wanda na yawa kalli intihai.
yawa to shine ya danganta da yaya abubuwan suke ai asalin kalmar shi su suka duba Eh.
su kuma wannan sun duba kawai ainihin ai ambaton da ake Ma'ana ambaton kawai eh, cewa yawa ake.
mutum me ake cewa ake cewa Na'am.
to wannan to shi karatu fi dai shine a samu kalmomi kuma wanda dai kamar yadda can shi ma musu dai yake faɗa wannan shine mashhuri Na'am.
domin ba haka ba ai akwai sunayen abubuwa da dama waɗanda za a ga cewa suna da suna da yawa amma yanzu mai kamus ya kawo sunan zuma wajen suna 80 ya kawo ta 80 kamar irin su a da yake da suna irin sunan kare Mm.
wajen suna 100 ya bashi Mm.
kamar irin su sunan a da yake da suna irin su a kansakali takobi irin suna talatin to duk irin waɗannan abubuwan ka duba za ga ma hawan littafi daban ma malamai suke musu na wannan fannin kamar abul ala'i wanda shine wata rana aka ce alma'arri shine wata rana aka ce wani mai mai mulki ya taɓa zuwa wata rana ya zo wucewa shi kuma yana zaune amma akan hanya sai ya zo irin ya- ya zo ya- irin ya ci karo da shi ɗin nan yana cin karo shi sarkin ya- sai shi mai mulkin ya ci wannan kuma wanda kare ne ya zai tsaya ya zauna mutane akan akan hanya sai ce a ya ai babban kare shine wanda bai san sunan kare guda ɗari ba to wannan kalmar da ya faɗa ba ma shi mai mulkin ba ma malamai da dama ma ta dinga musu ƙaiƙayi a zuci domin kaga a takaice dai in baka san sunan kare ɗari ba ai kaga sunan ka inda ya koma ko saboda haka ba a samu wani malami ya zo ya bayyana wannan al'amari ba sai da aka samu imamu suyuti Na'am.
shine ya zo ya yi littafi guda akan wannan abu ya ce a tabari min ma'arrati a ma'arri Mm.
a tabari kukuta daga ma'arrati aibun nan na al-ma'arri Na'am.
wato aibatawa ma'arri da ya zo ya aibata cewa ba a yi wannan ba shi da ya zo sai da littafin ya faɗi sunan kare guda ɗari da wani abu ma ya nuna cewa a ba akwai wanda ya sani to kaga waɗannan abubuwan ai duk suna nuna cewa akwai taradufin kenan domin babu taradufin da shi za a samu abu guda daya ka gaishe yana da wannan sunaye kala kala irin waɗannan to wannan shine eh, taradufi kenan to bayu ni kuma shine a samu kowane abu yana da sunansa kwaya daya shine tabayuni an gane ko eh to yace tabayunin nan Al'asra.
al'asla shine asali fatar da bihi ashabuna to haka malaman mu sai suka ba hujja da wannan magana ala tayammumi a bisa taimama bi kulli ma da sa'id duk abin da ya zama ya hawa bi qawlihi duk abin da ya zama ya hawa a saman kasa sai ya zama da cewa wannan abin za a iya taimama domin manzo sallallahu alaihi wa qur'ani cewa ya fata yamma musa idan tayyiba kuma sabo bi wujukum wa adikum to sa'idu ai shi an tsago shi ne daga daga suudi shine hawa sai za ka sai zama kalma ce ta zama amma duk wani abu da yake saman kasa kawai ko menene mu za mu malika ta ce za ka iya shafar sa kai ta yamma kowane abu ne da zai fito a kasa Ya, bi qawlihi sa'ida saboda faɗin qur'ani da ya zo cewa ya fata yamma musa idan idza idza amman wara- warada domin mai domin ya zo ama- ya gangara ne aman amini ya zo ko ina da ina ba ko ayyuka idan ba abin da yake ba abin da ba abin da ka cire kenan da su imamu shafi'i ba to shafi'i imamu shafi'i murarifu turab sai suka ce a wannan ai yayi tarabihi da turabi da turbaya na'am domin kalmar a turabu din nan a sa'idu din nan ai kamar ma'anarta abin da ake nufi da kalmar turabu kamar da zaka ce turabu turbaya haka zaka ce sa'idu ma turbaya haka su a wajen su turbaya ce kawai ta halatta ka shafa ba za ka ce a sa'idu din nan kullum ma sa'idu al aril ba Wallah.
zaka duba turbaya ba za ka shafa komai ba kenan su a wajen su qulna na sai muka ce a Wala bul wannan ai kuka asali.
faɗa haka ku ce da turabu da sa'idu ma'anarsa daya ai kun yi magana tarabihi kenan tarabihi ko ai sabanin asali ne tabayuni kenan ake magana ai asalin kalmomi tabayuni ai saboda haka mu a wajen mu wannan wala tabayuni kalafu al-asli fil eh jawab ya wannan sabanin asali ne a cikin jawabi ko zo da sabanin asali wanda ya zo da sabanin asali ko ayin ba ya zo da wani abu ba za a karɓi magana
wa qabala al-ilmaru listiqlala haka na ilmari ya yi muƙabala da istiklali istiklali shine sakandanta alamin il- ilmari kuma shine ka koye wani abu kamar misali yadda ya zo a cikin qur'ani da yawa kamar da ake cewa wasal wasal kare ta nan kaga wasal ahlal kare ta kaje ka tambaya al kare aje ka tambaya ahlal kare ta ko to kaga wannan ahlal nan ai ilmari ne an boye ahlu kenan a ciki ko to wannan shi ake kira ilmari ko kuma can a qur'ani kamar yadda yake faɗa yake cewa akwai inda za ka jumla guda ma za a- za a boye kamar can misali cikin surutun yusufa da yake fara yake cewa a fa'arsilu fa'arsilu din nan yusufa a yiwa su dogo abtana bai sabi makaratun su mani ya kula wannan sauyin jafin din na haɗi zuwa ƙarshen haya to fa'arsilu din nan ku aika ni to daga nan wajen sai aka kadar cewa fa'arsaluhu suka aika shi shi kuma da ya je wajen wanda aika shi din faƙala sai ya ce yusufu a yi hasu duk sannan aka faɗi wannan ba ma haka ne akwai jumla guda biyu kenan kaga fa arsilun a fa arsilahu fa arsiluhu kaga jumla ce sannan ga ƙala da ya je kuma wanda wajen ya faɗa da sannan sai ya ce yusufu a yi hasu duk kaga jumla guda biyu kenan aka sake to wannan ilmari ne aka yi to kuma ah, can ma sun sulukar yana faɗa yana faɗa yana cewa yana cewa ah, man kana maridan aw ala safarin fa idatin min ayyamin wa ko to kaga man kana maridan wanda ya kasance mara lafiya ne kawai sai aka ce ya lissafa ba sai ya ci ba sannan zai lissafa kaga akwai ba a dara kenan sai da ya ci sannan sai a ce to fa idatin min ayyamin har kaga shi ma an kaddara jumla guda domin fi da fa'ili ana wajen to duk in ka duba haka ne a cikin qur'ani akwai irin wannan ilmarin da dama to shine yake cewa a ciki akwai ilmari akwai istiqlali to amma duk inda aka zo da istiqlali a ce wannan jumlar ba ta da ilmari to shine asali ilmari din nan sabanin asali ne shi sa wani suke kira kamar yanzu suke kawo misalin ma a majalisi can a balaga an ana magana misali yake magana ai cewa wasu al'ahal karatu nan wasu al'ahal karatu nan ai majalisi ne an ba za ka yi tambayan ah, Alƙarya.
alƙarya ba sai dai ka da wannan kaga ya zama majalisi kenan shi suke misali can ana magana da jama'a zari mursali ko kuma kamar irin wannan ake masana to shine muke magana wannan min gairi ilmari ba tare da ilmari ba na fa kana asla sai zaman cewa shi na istiklali ba tare da ilmari ba tare da koyewa kenan na'am magana asala sai da ka istiklali sai zaman shine asali kenan na'am na'am hujjata ba'duna hujjar man na ba'alin mu ala tahrimi ya tabbata a aqli bisa haramtawan cin nan na asibai zakoki habarul karimi wannan shine labarin nan na annabi labarin annabi ne a wato hadisin annabi ne ya zo cewa a shi yayi malaman ba'alin malaman malikiya sun ba gaba ɗaya ba domin abin da dai mashhurin magana ya tafi a bisa malikiya shine cewa cin irin su zaki da irin su kura da shiyaki da makamantan irin waɗannan duk gaba ɗaya su karahiya ne shine asali amma wa'an sun tafi a bisa cewa haramci ne a mazhabin malikiya shi sa anan ma yake hujjatu ba'alina ba'alina hujjar ba'alin mu ya tafi a bisa harima asalin ziba'i a bisa haramcin nan na cin nan na ziba'i zakoki wannan ku sun kafa hujja da cewa habarul karimi sallallahu alaihi hadisin nan na annabi ne sallallahu alaihi wasallama na'am akala kullu zi a kullu zi nabin shine hadisin da yazo kenan Na'am.
yace akalu kulli zinabin min asbai hirmun haramun.
yati
a gane ko na'am cewa cin nan na dukkan ma'abocin fira mina ziba'i na daga zakoki haramun shine hirmun nan ya haramun ne ne wannan haramun ne wannan su abin da suka faɗa kenan na'am suka ce to wannan dalilin shi kuwa zaki ai yana ɗaya daga cikin zinabin kago na'am da su da su wa'annan kuraye da shauransu mm, tun da aka faɗa haka kuwa su a wajen sai suka ce haramun ne na'am to amma dai abinda su malamu malikiya suka hujja da shi cewa duk dai ayoyin nan da suka faɗa bar ma alaikum bi cikin wata malamu ne shi banda wannan abubuwan guda hudu da aka haramta su ne kaɗai haramun da ayoyi da wajen makamantan irin waɗannan wanda suka zo kullu ajir fi ma wuri ilaikum billahi wa alayka baranna to duk kaga wannan a cikin ayoyin duk ya zo ne kusan maimaitawa ne duk takidin ɗaya suke karfafa juna da juna cewa duk wannan ayoyi suna nuna cewa cewa an banda wannan abubuwan da aka toge babu wani abu wanda yake haramu tunda ku haka ne kaga a shi kenan in akwai wani abu wanda mutum zai ce zai haramta bayan wannan to sai dai ya zama a ce masa karhanci ne ba za a ce masa haramun ba ne tunda qur'ani bai zo da shi ba.
na'am to wancan ne mm,
To na'am amma su sun tafi a bisa wannan dogaransu da wannan hadisi na'am to wannan hadisin ya hatazi yana dauranta muhalifin alfu mai ilmara sabawan ilmara ilmara maqulul ma'akulin koyewan an ce akwai ilmarin nan na ma'akulin lana abinci lana gare mu na'am wasu a wajen sai suka ce ai wannan hadisin abin da yake nufi akalu ma akuli kulli zinabin ne min sibai shine haramun nan su wasu abin da suke masa tawili kenan wanda suka ce ba haramun nan bane na'am kun gane na'am cewa su sun ce akalu ma akuli kulli zinabin min sibai haramun cin abincin dukkan ma'abocin fira da kura ya haramun sai ka yanzu idan ka je ka samo zaki ya farauto wani abu yana ci to ka je ka ci wannan abin shine haramu abincin nasa da ya farauto shine haramu su abin da suka musu tawili kenan na'am sai suka ce ai akwai ilmari a ciki akwai ma'akulin a gaban akal din wanda ba ku ba ku kawo shi bane na'am a sai suka ce a ya za ku ce mana haka ai fal azlal istilal Ihtilal.
ai asali shine istilal a ce babu wani ilmari a ciki mm, har ta ayyana wanda ya ayyana kaga shi kenan duk wanda ya zama da wannan hujjar ta cewa ka kaddara ma'akulin din ita ce kadai hujja to da wa'annan ya ce sun kai mm, To amma kasancewa cewa akwai wancan ayoyin qur'anin da suka nuna na'am cewa wa'ancan abubuwan guda hudu sune kadai haramu kaga tanan sai a yi cewa za a kare su kenan cewa a wancan din zai iya zama tunda akwai akwai qur'ani ya nuna wancan din hakan ka karfafa da kuma wa'annan ilmarin Mm.
kaga sai ka samu wata hujja kenan ta daban amma in babu wani dalili bayan da za ka ba hakika ka koma kuma wani majaji kuma wanda shine istiqlali kamar istiqlali ka koma ilmari na'am alhamdulillah hatta ayyana wannan ku shine ya ayyana shi istiqlalin domin shi ya tabbata ga shi kuru-kuru mun gan shi na'am eh mm.
الحمد لله